نقبا قال وحدثنا حسن بن حسين بن عباس حدثنا نآل حدثنا حمد بن نصر الزرائي بن نهوار صادقة بن موسى بن عباس بن بكار حدثنا عبيد الله بن مسنى عن أمه سمام بن عبد الله عن أنس بن مالك قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم wata rana annabi tsira da amincin Allah jalisin fil masjid annabi yana zaune a masallaci kada dafa biya a sahabu sahabban annabi kamar wannan zaman naku sun yi kuri sun kewaye annabi iza gaba da ali ibn abi talib sai da ali da yazo ba gurin zama yana tsaye fawa kafa sai da ali ya tsaya wa sallama ya sallama ya ce assalamu alaikum wa nazaru ila makani ya duba inda yake zama ya sahibu an yaji lissafi ya duba ba inda ya kamata ya zauna fa nazarar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo gam an kewaye ya yi sallama ba gurin zama ba inda sai da na ali zai zauna yana bi daga nan fa nazarar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi wuju ya sahabi ayyuhu yusuf sai annabi ya kalli mutane haka waye ne zai buda ali ya zauna ya kalla tun da dai sai da nadi ya sallama yana tsaye annabi yana kallon mutane ai ba sai an yi magana ba ko to wa kana abubakar jalisa an yamini rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai da abubakar yana daman annabi haka fata za za lahu an majalisi sai ya ja baya ya ja baya ya bar daman ya ce ali zo ka yi ganin tsakanina da annabi zo ka yi ganin ga guri sai ya bar daman annabin yayi baya yayi baya sai Ali ya zo shiga tsakanin abubakar da Ali ya zauna da ya zauna eh yana zama wa kana yace hauna ya aba hasan ya aba hasan baban hasan zo ko jalasa bainan nabi wa bainan abubakar yana zuwa nan yana daga yi sai annabi fa abubakar din ya ja baya aka mai da abubakar baya yace zo Ali zo zo zo ya aba hasan zauna nan Ali ya ga tsakanin abubakar da annabi nan annabi nan abubakar ya zo gurin ya zauna dashi da ya zauna kala ana zuna mali ya ce far'aitu surura fi waje ya rasu sai na ga murna ya tsiga da fuskar annabi su ma gaba da ala abubakar sai annabi ya kalli abubakar ya daina kallon ala ya ce ya babakar inna ma ya arabar farar liyalin mai daraja fa ya san daraja mai daraja ya ce abubakar ya ce mai daraja shi ya san daraja mai daraja ku sha ba kanku ku sha ba kanku menene ruwa sauran da ba su buɗa ba ya ce abubakar yace ya Abubakar inna ma ya arabul faral li ahlil farali zul farali mai daraja Abubakar shi san daraja mai daraja dadi yaji a ransa da yazo ya zauna yace Abubakar yau mutane sun zo Ali ya zo yayi sallama ba wanda ya motsi Abubakar yana dib da Annabi ya bada gurin Ali ya zo ya ga zakari ya zauna ran Annabi yayi dadi yayi dadi ya kalla Abubakar yace Abubakar mai daraja ba shi san daraja masu daraja su suka san daraja mai daraja iya abin da Annabi ya faɗa Allah ya saka da alkhairi alfarman wannan annabi namu sai hadisi na gaba za mu koro isnadin tun da baya a gabarana abu qasim bin samarqandi haddathana asim bin hasan haddathana abu umar bin mahdi haddathana abu abbas bin ubada haddathana muhammad bin ahmad bin hasan al-kadwani حدثنا إبراهيم بن الأنصاري حدثنا إبراهيم بن جعفر بن عبد الله بن محمد بن مسلمة عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم yace wata rana muna gurin annabi fa qabala ali ibn abi talib sayyidina ali ibn abi talib sai gabato fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace da sahabbai kad atakum aki dan uwana yazo sun mai litafa da ila ka'aba sai aka wawa ya zuwa ga ka'aba fara raba ha biyadihi ya dafa ya da hannunsa sun makala sai annabi yace wallazi nafsi biyadihi inna haza annabi yace kun ga wannan wa shi'atihi da jama'arsa lahum al-faizuna sune da samun rabota yawmal qiyamati ranar gobe kiyama sun makala annabi yace inna aulakum imanan ma'ihi ne awwalukum imanan ma'i farkon wanda ya bada bada gaskiya da ni wa awfakum ahadan lahi ne wanda ya farkon cika alƙawarin Allah wa wa wama kun bi amr lahi ne ya tsaye da al'amarin ubangiji wa adalakum fi ra'abati kuma yi ne bin ku adalci fi ra'iyati kin kiyaye wato al'umma da za a sa masa za a bashi wa sama kun bi sawahi ya bin muku rabo daidai wa zama kun inda lahi maziyatun agun Allah ya bi ku daraja qala wa nazala sai Allah ya sauke wannan aya innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya qala fa kana ashabu muhammad sallallahu alaihi wasallam idza qabala ali qalu in dai da annabi ya faɗa ka sahaban annabi in sun ga sayyidina ali sai ya ce kada ja khairul bariya shikenan sunan sayyidina ali ya zama khairul bariya tunda ayar sai da annabi ya gama magana ayar khairul bariyatu din ta sauka to daga sun gani sai ya ce ja khairul bariya qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah yana cewa ana madinatul ilmi wa aliyun babuha annabi ya ce ni ne birnin ilimi sayyidina ali ne kofan faman arada ilmi falyati ya min qabl babiya annabi ya ce mai neman ilimi in yana nema to ya zo ta kofa duk mai neman ilimi yanzu yana son sayyidina ali ya biyo ta gudun sai da na ali don sai da na ali shi ne kofa ina fata kun fahimta Allah ya saka da alkhairi to kuma sai hadisi na gaba eh annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa an ibn mas'ud qala qaratu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan mas'ud yace qaratu ala rasulillahi 90 surata abun annabi sura 90 na karanta 90 wa katamta alqur'ana ala khairun nasi badahu bayan annabi ya koma ga Allah na karanci ƙur'ani na wanda ya fi kowa alkhairi a bayan annan faƙila da kuwa ce waye wannan ƙala ya ji ali abin abi dali abunsa na gama karatu na shi abdullahi dan masaudu hafizi ne amma su sai da na ba a sa su a cikin hafizi amma karatu na yace wanda ya fi kowa daraja gunsa an girmi wannan ai an girmi wannan in abdullahi dan masaudu hafizi ne ubay ibn kab hafizi ne ubay ibn jabal hafizi ne wannan daraja haka ba su in su sai da na ali sun linka wannan karatu na yake sura ta sai na karanta amma da karatun sauran turorin gaba ɗaya abun sai da na ali na karanta eh karka ja ba ambaton su a cikin hafazan kana ta magana kan su a'a wani daraja Allah ya duba wai ba wayancan in sai ga ciki wayancan nan zai zama ba su da daraja ina fata kun fahimta kuma saboda gurin annabi ana raba komai da komai ne a ba wannan a ba wannan a ba wannan to kuma sai ku biyo mu a hadisi na gaba Allah ya saka da alkhairi alfarman wannan annabi namu نقبا يوا أخبرنا أبو منصور حسين بن طلحة بن حسين حدثنا إبراهيم بن منصور حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن مكري قال حدثنا أبو يعلى حدثنا أبو موسى يعني محمد بن مسنى حدثنا سعد بن حماد أبو عتاب الدلالي حدثنا مقتار بن نافع التيمي حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبو بكر النبي يشيخ الله يجيك أن أبو بكر الله مثلا ما زوجني ابنته النبي يشيخ سيدنا أبو بكر يا أورا من دئتا وحملني إلى دار الهجرة يركاني lokacin da muka wura daga maka zuwa madina ya raka ni zuwa madina wa ta da bilalu min mali ya yanta bilalu daga dukiyarsa sai annabi ya ce rahimallahu umaru Allah ya ji kansa yadda Umar ya ƙuni laƙu a duk inda yake yana faɗin gaskiya wa in kana murran ko yana da daci ta raka wula haƙu ya bar wa malahu mina sadiqi ya bar ai saboda duk abin da yake tare ya ce nan ne ta raka wula haƙu wa malahu mina sadiqi rahimallahu yawa bai faɗa sai da na ya faɗa ya ce ya bar gaskiya ya bar komai da komai saboda abin da yake tare da shi na gaskiya rahimallahu usman ya ce Allah ya ji kansa da na usman ya sahil mala'ika mala'iku ma suna jin kunyansa sai annabi ya ce rahimallahu aliyan Allah ya ji kan sayyidina ali Allahumma adir alhaq ma huwa hidara Allah ka juya gaskiya duk inda ali yake Allah ka sa duk inda ali yake ka juya gaskiya ya zama yana tare da ali sai hadisi na gaba ana abi ya ala al-gifari qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu annabi tsira da amincin Allah tabbata gare yana cewa satakoni min ba di fitinatin annabi ya ce fitina za ta faru daga bayana fa idza kana zalika idan haka ya faru falzamu ali ibn abi dalib to kullum sai sayyidina ali dan abi dalib fa innahu awwalu man yarani farkon wanda zai fara gani na a lahira sayyidina ali ne wa awwalu man safa ni yawmal qiyamati farkon wanda zai musafiya da ni sayyidina ali ne wa huwa ma'ifi sama'il a'ala muna tare da sayyidina ali a sama madaukakiya wa huwa al-fariqu bayna al-haqqi wal batil li sayyidina ali shi yake raba tsakanin ƙarya da gaskiya irin wannan yakin da ya faru na ma'auya bin abi sufyan da sai da na ali bin abi talib to shi annabi yake nuni duk lokacin da kaga hakan ya faru kar ya zama kana wani tawaga ka tabbatar kana tawagan sai da na ali bin abi talib eh in kai haka to ranar gobe kiyama Allah ya san matsayinka qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu li amaru annabi yana gaya wa amara bin yasir ya amaru annabi ya ce ya amara dan yasir taktuluka fi atil bagiya jama'a azzalimai ne za su kai ka wa anta muz za ka mala haƙi a duk lokacin kana tare da gaskiya wal haqu ma ka gaskiya yana tare da kai ya amara bin yasir in ra'aytu aliyan idan ka ga sayyidina ali kada salaka wadiyan yayi ga kwari wa salaka nasu wadiyan gairuhu mutane sun yi ga wani kwarin daban fasuluk ma aliyu ka yi ga kwarin da ali ya higa fa innahu lan yadlika fi rukuni lan yadlika fi rukuni walan yakrijuka min alhuda yace ba zai shiryar da kai ga wani rakiyun ba zai jawo ka izuwa ga bata ba rakiyun abinda yake nufi da rakiyun abida wani haya ya kawo fi radai sayyidina ali ba zai shigar da kai fi rakayin cikin halaka ba walan ya kariba min al-huda ba zai fidda kai daga barin shirya ba ya amaru annabi ya ce amaru dan yas man kalla da zaifan a anabi aliya duk wanda ya rata ya takobi dan ya taimaki sayyidina ali ala aduhi ga makiyinsa kalla da wallahu yawmal qiyamati ranan gobe kiyama Allah zai rata masa wa shahin min durri na daimon wani abin ado ne na durri wa man ta kalla da zaifan a anabi adu wa aliyu duk wanda ya dace ya takobi zai taimaki makiyin Ali kalla da wallahu yawmal qiyamati wa shahin min nar ranan gobe kiyama Allah zai danna masa kayan dalma na wuta wannan duk yakin da aka yi nan sayyidina Muawiya da sayyidina Ali in dai sayyidina Ali ya fito yana duniya baka bayan sa kana bayan wani kai a lahira ko Allah zai ma gafara za a sha wahala ita ce magana ai ido ma mudu ne sayyidina Ali yana nan ka taimaki wani ai ba zai yi ba mutane dubu ɗari ne a bayan ma'awuya bin abi sufyan da ahirin bayan sai da na ali mutum dubu tamanin ne sai da na ali yana nan to kuma sannan fa za ku mun tambaya ku ce ala gata malam haka ka ce na ce i haka aka ce ni ma na ce to tun da ka faɗa haka me matsayin ummi na aisha da ta je ta yaƙi da sai da na Ali mutanen da suka goyi bayanta Zubairu yana bayanta Talatu bin Ubaidullahi yana bayan Aisha sau gwamna da sai da na Ali ne matsayin sun ce wannan ba da niyan yaƙi suka je ba sun je da niyan sulhu ne manafakan wa'ancan su ne suka zo suka fada wa'annan wa'annan suka fada wa'ancan amma ka je ka duba albidaya wan nihaya na ibnu kasir in ka gani ka je ka duba tarihu ibn kaldun ka je ka sake duba tarihul kamisi ka je ka duba alkamil fi tarih ka je ka duba sayyar al'alaman nubala na imam zahabi ka je ka duba wannan littafin tarihu damaska na ibn asakira sai wannan littafin namu sharhin tarihu damaska na ibn asakira ka je ka duba tarihul kabiri na imam zahabi za ka ga yakin ummina aisha ta tafi ne da niyan sulhu sai da na ali ya ba da wanda suka kai sai da na usman daga nan ana wannan sulhun munafukan da suka kai sai da na usman su suka koma gefe suka raba gida biyu rabi suka zo suka fada mutanen sai da na ali rabi suka fada mutanen sai da na ummina aisha su mutanen ummina aisha suka zaci cewa mutanen Ali ne mutanen Ali suka zaci cewa mutanen ummi na Aisha ne tun ana kariya yaƙi ya barke yaƙi kuma ya faru ba damar rabiya wannan ga dalilinsa mun ware wancan yaƙin da aka yi na ma'auya bin abi safiyan ga sai da na Ali yana fagen daga ka zo ka ƙi tiya sai da na Ali ka je ka taya ma'auya ta wancan maganan muke nufi ba wannan ba ko Allah zai yi gafara dai sai an ɗanɗana saboda bai kamata sai da na Ali yana fagen daga ka je ka shiga jama'ar da ba ta ada ba wata jama'ar daban duk iya tunanin da za ka yi duk wani fasahar ka in dai ka yi haka kurin mulki ka girmama amma dan Allah ne sai da na Ali yana duniya yana raye ya yi tawaga ka zo ka ce masa na cikin jama'ar ka ka san dai in ka je lahira ba zai barka ba to wannan maganan annabi yake nufi to shi Amar bin Yazir dama wata rana annabi ya gaya masa lokacin da ake gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to kowa in ya tayi yana daukar bulo daya a kansa amma rubun yafir shin ya tayi bulo biyu yake dauka ba bulo guda ɗaya ba sai annabi ya dinga ya dinga kore fuskansa haka annabi yana share fuskansa ya ce amar bin yasir amar bin yasir tarsuluka fi atul bagiya ya ce amar dan yasir jama'a ne azzalumai za su kai ka abin da annabi ya faɗa taktuluka fi atul bagiya jama'a azzalumai ne za su kai ka ku shigo ku shigo Allah ba da lada Allah ba da lada Allah ya saka da alkhairi sanin ku da zuwa baki muna jama'a ne azzalumai za su kai ka annabi ya ce kuma ƙaryan abin da za ka yi a duniya nono ne kurba ɗaya kofi ɗaya to an je yakin sufain ma'auya yana yakin dama an yi danga uku akwai ganuwan farko akwai ganuwa na biyu akwai ganuwa na uku kowane ganuwa ɗaya in dai za ka tsallake ka je gun ma'auya mayaƙa ne duk duniya babu irinsu to amaru yana tare da jama'a ya ce jama'a ina mai ba da saƙo za mu je gurin annabi duk wanda yana da sako ya gaya mana mu za mu je gurin annabi ya zai ce sai da nali mu fa zaman da na duniya ya yi yau muna marmari za mu je gaban annabi muhammad sun da sako ku kawo sai ce to kafin mu je ka gaida mana annabi ka gaida mana annabi da shi da mutane guda bakwai jama'a to shikenan mu mun je gurin annabi amma rabban yasir wannan abin da yake nufin zai je kafin ya je dangana da mawuya na san za a kashe shi gaggagagga ya gama da wannan fagen farkon ya tarwatsa ya fushi ganuwa na biyun ya je ya buga ya dake ya tarwatsa su ya je ganuwa na uku ana rabubi ana yi ana yi ana kai shi lahira mutanen da suka raka suka je lahira da suka je lahira sai aka je aka samu ma'auya ma'auya wannan yakin namu kuwa anya dan Allah muke yi me ya faru ya ce a kana nan annabi ya ce ma'auya abin nan amaru bin yasir mutane azzalumai za su kashe ka tun da annabi ya faɗa ka ka zama mu azzalumai ne ya ce to waye gaya ma mu ne muka kashe shi ya ce to in ba mu bane waye kai ya ce wanda ya zo da shi to waye zo da shi ya ce wanda dai ya zo da shi kurin to waye zo da shi ya ce kuma waye ne dai wanda ya zo da shi shi ya kai ba mu bane anan amaru bin yasir yi wafaci saboda haka mahallin shahida a nan yakin safai duk wanda yana neman rahamar Allah yana neman tsira to gaskiyar magana ya tsaya bayan Ali wanda ya tsaya bayan ma'auya aka yi wannan yaƙi da shi wannan ma sahaban annabi ne wannan ma sahaban annabi ne amma rahamar Allah da gafarar Allah an fi sa rai a ɓangaren sayyidina Ali sai da na Ali ya yi ijtihadi ya yi ƙoƙari ya yi gaskiya ma'auya ya yi ijtihadi amma ya yi kuskure bai kamata kaman kai ma'auya ku yaƙi da Ali ba daga baya yaƙin ya ɗaure yaƙin ya kai yaƙi kuma daga baya aka yaudar sai da na Ali a yaƙin zamar daraminsa shine ishtarin na kaɗi ana yaƙi ya ɗaure kansa yaƙin ya zamanto sai da na ya ce me aikinmu ne a ci gaba da yi tun ana yi a bari sai da na kafin a haka sai da ya fito na fito da mutum saba'in ya kira wa mutane ce ma'auya ya fito yakin nan ni ali na fito yakin nan hal min mubarizin wani ya yana kirari a gaban ali ina wanda uwarsa ta haife ya haihuwan kyanwa hal min mubarizin akwai mai fitowa sai da na ya ce gani nan zo ana karawa sai da nali ya kai ana karawa yana kaiwa ana karawa irin wannan fitattu fitattu mutum saba'in ne a na ƙaryen da zai kai ma da ran sai da nalin ya ɓaci warto ya yi ɗauko ya dokin za su yaki kan dokin da ya ka babu ya wuto shi sama yanda ka san kwado yana tsalla tsalla ɗansa sai na hasan yana tsaya damansa husaini yana hagu sai yi ƙasa da ya ce ɗana za ka iya haka kuwa sai kama yi ya juya kan da ƙafa da kayan sulken da komai da ya danna ƙara ya karya yi ta kwankwaso sai jefra hasa ya ce ɗana haka jarin yake a fagen daga sai ya ce da wanda suka zo na ma'auya ya ce jama'a kuma adalci wanda suka fito danni wane ya ce zai fito akwai mai tara akwai mai tara mun yi da mutum saba'in ni ina neman alfarma kuma alfarma ba masu al'umman nan su mutu ni dan ma'auya na fito kurum ya zo makara yaƙi ya ƙare ba wani abu wannan ya ce ya fito dan ni mutum saba'in na kashi to ni kuma na nemi alfarma dan ma'auya na fito a kira shi ya zo ku je ku gaya masa haka je a gaya masa haka ce gabin da Ali ya ce ya ce ba ku da hankali duk wanda ya kama kai ya zai sai na yi lau ai ba a gaba da gaba da yi sai yaudara haka ma abu ya faɗa ya ce sai dai mu yaudare yi amma gaba da gaba zai yoyi ne da Ali ya ce in duniyan nan duk za su taru su yi gaba da gaba da yi sai aka yi su to ka fita mana a gama yace ba zan fito ba kurin ku koma a tarwatsa ta gaba da yaƙi aka dawo yace ba ku isa da sako na ba hayya hayya hayya ya ga ga ga ga ga an ki cewa ba za a ce an je ba ba za a ce ba a je ba sai da na ali yace to a shaɗa mana yaƙi mana abu mai sauƙi ba magana huto na huto a buga mai gaskiya gaskiya ta kwaje Allah ya nuna ikonsa malam da sai da na yi ran sai bace fa aka fara yakin safai ni fa Allah da ya daga hadari fa ruwan jini yake yi saboda iya al'umman da ake so a kashi a zuba da jinin a jikin mutane ba za a samu jinin ba in dai wannan jinin ne to duniya za ta kare sai Allah ya ji kanmu ya ji tausayi aka saki ruwan jini don zub da jinin iya level ɗin litan da ake so a zubar a huta a ran nan mai tambaya ya tambaye ka kace an taba ruwan jini a duniya kace ranar yakin safar ruwan jini ya kai a ji a duba albidaya wani haya na ibnu kasir sai da na ali ya koro yaki yana yaki sai da yakin ya zama ba da rana ba yaki da rana ba hutu da yamma ba hutu da dare ba hutu aka je kwana kwana yaki tun ana yi da makami aka daina sai ka tadda mutum da mutum su biyu suna yaki sun bari suna nausuwa in an daku an daku an daku sai a huta sai kuma a fara dakuwa a daku a daku kuma sai a daya sai an yi mutum ya ce da mutum uwa ka ya ce kai ma uwa wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan ba daman duka ga dan uwan naka daga baya kuma sai aka koma yake cizon mutum da hakuri sai mutum ya gaɗe ka kai ma ka gaɗe da hakuri yaƙi ya koma haka gajiya amma su sai dina ali kamar yanzu suka fara kurin tafiyar da harka suke hai kwana ukun da aka yi kamar yanzu ya fara yakin sai ma'aura ya ce fa mutanen iraki suna da yawan raba ra'ayi mu yaudare su in mun bari yaƙi zai ci mu to ya za mu mu yaudare su kurin ana cikin yakin da aka sai dina ali ya koro yaƙi ma kurin sai aka daga qur'ani la hukuma illa lillah la hukuma illa lillah la hukuma illa lillah kurin mutane sai da nali suka daina yaki sai da nali ce me faru ya ce ya an daga qur'ani an ce ba hukunci sai na Allah a tsaye da yaki sai da nali ya ce a irin wannan lokacin za mu tsaya irin wannan lokacin an sa yaki a gaba qur'anin da aka daga mun fi su sanin sa da izini na ku yaki inda wani abu da Allah zai faɗa kan Qur'ani mun je lahira Allah ya tambaye ni ku ci gaba da yi da sanin Allah muke yi suka ce mu an daga Qur'ani ba za mu yi ba ni na ce ku yi ku ce ba za ku ba suka ce su tun da dan Allah muke an daga Qur'ani ba za mu yi ba wanda suke taya sayyidina Ali yaki kuma saboda rahin fahimta suka zo suka daga sayyidina Ali in ka mana za mu kai ka ba wawayen can sojojin ba na san ya ce ni da kuka zo tiya ni yage ku ce za ku kashe ni Ali ibn Abi Talib in na kai ku kuma yanzu sai a dawo a ce na kai mutane na ni ne aliyu bin abi talib na ce muku ku yi da sanin Allah muke yi mu ba za mu yi ba wallahi ko kai kama da za mu ga an kai daga qur'ani an daga qur'anin kuma ka ce ni yaki sai da na ali ya tsaya kurin aka kewaye shi da takobi ta ko'ina kuma ba wai yakin yake ba a'a ka fito da mutane yaki makiya suna can kuma ka dawo za ka kai mutanen da suka raka ka sai a rubuta wani mummunan tarihi a kanka shi kuma yaƙi ana yi ne don a tabbatar da kana da cikakken tarihi a dawo a ce ya fasa kake makiya ya kai masoyansa amma in ya kai su daidai ne amma munafukai za su iya juya maganar wanda a irin wannan zamanin za a ba da tarihi saɓanin abin da ya faru sai da na abin sai ɗaya ya kira jaruminsa isarin na tsaye ya ce isari ka tsaye da yakin ne jaba sai da na ali yaya irin wannan lokaci za ka tsaye da ni ya ce ina sani akwai abin da muka gani idan aka duba wani abu mai amfani aka ga wani wanda ya bi dole a tsayar ya ce duk Allah na nema alfarma ka bar ni ya ce a'a kana yakin ni na yi shiru su mutanen da muke yaƙi sun kai ni ni dai ba zan iya daga hannu na kai musulmi a wanda ya raka ni na kashe shi ba zan iya ba ka sani so su sun kai ni kai kuma ka zo muna yi ni amfanin ka dakata sai aka tsaye da yaƙi sai da na lece to me da awar ku eh an daga qur'ani sulhu za a yi an fasa yaƙi za a yi sulhu to yake nan a ji a yi sulhu wayancan mutanen damascus syria sun koma mutanen iraki kufa su ma suka koma aka sa ranar da za a yi sulhu sai da ali ya bada wakili mawuya bin abi sufyan ya bada wakili ma'auya ya bada wakilinsa da amru ya bada wakilinsa da ba ni labari abu musa al-ash'ari amru bin as amru bin as sai da ali wakilinsa ya bada abu musa al-ash'ari sai abdullahi da abu ya ce a'a sai da ali ni za ka aika ba wannan ba ba na tsammanin in ya je zai mana yadda muke bukata ka aika ni sulhu ya ce bar hitin da hidar tibiyo ne yana da yawan shekaru ya ce ba maganin shekaru ake ba na ka aika ni amma duk da haka ya ce to na aika ku shi ne shugaba kai mabiyi ne aka aika suka zo wayannan suka zo aka tare ranar sulhu wayannan suka zo da jama'a su me akan me za a yi sulhu a cire sayyidina ali a cire ma'awiya za a nada wasu don duniya ya zauna lafiya zub da jini yayyawa za a cire sayyidina ali za a cire ma'awiya duniya zub da jini yayyawa a nemi masala to shi kenan abul musa al-ashari ya kace hau kai bayani ya abul musa al-ashari yayi bayani akan mumbari a matsayinsa na wakilin ali wanda sai da na Ali ya wakilce ya zo to ya cire sai da na Ali da bakinsa saboda haka za a yi sulhu sai wakilin ma'auya ya hau amrubun as amrubun dan as ya ce ya zo a matsayin wakilin ma'auya bin abi sufyan jama'a kuma dai shaida ne kowa ya ji yadda wakilin ali ya yi jawabi ya ce ya cire Ali bin Abi Talib a matsayinsa na wakilin ma'auya bin Abi Sufyan a gurbin da aka cire Ali ya dasa ma'auya kaji yaudar ni na dasa shi ke yanzu halibanci ya koma gurin ma'auya kaji yaudar da aka yi wasu yadda na Ali aka dawo kurin ana dawowa amurbin asi abu musa la'ari kunya ya sa bai koma maka ba bai koma kufa ba gurin ali me za a gaya masa daga nan madina ya fice aka koma damascus aka ce yan tabbatar ba kai ne shugaba sai da ali yana zaune mawuya ya dinga sai mutane da kuɗi ya ba sojoji kuɗi akai wannan sai din hari idan an karkashe mutanen ali a ɗaura gwamna nan ma kai hari in ali ya tura gwamnan sa nan gurin sai a je a kai a ɗaura gwamna nan ma a tura a kai a ɗaura gwamna gaba ɗaya ma'awuya ya mamaye gaba ɗaya wannan tsibirin larabawa inda bai mamaye ba sai kufa inda ali yake inda sai da na ali yake aka ce mawuya ko ina da ko ina ka karbe ce saura ina saura kufa ya ce a bar wa ali ya zana kufa an bar masa tunda mu ne da mulki nan gaba to ana cikin haka sai da Ali bin Abi Talib daga nan kuma sai fitintunu suka ƙara faruwa duk da hadisan namu suna da yawa za mu ƙarasa da inda bayanan ya ƙare ba za mu ce za mu karanta ba to daga nan wasu mutane guda hudu su kuma suka yi rantsuwa ɗaya suka zo ɗakin kaba suka kulla alƙawari ɗaya zai kai amru ɗan asi ɗaya zai kai abu musal ash'ari ɗaya zai kai ma'auya ɗaya zai kai sai da na ali sun yi wa kansu sun lizamta wa kansu wannan ne a zuciyarsu suka ce to in za a yi hakan kuma a yi dare ɗaya a rana ɗaya rana kaza in ranan yayi wannan ya kai ma'auya wannan ya kai amru ɗan asi wannan sai da na Ali wannan kuma ma'auya ɗayan waye ne ma'auya da amurubun abu musa layari to rana ɗaya duk za a yi to wanda zai kai sai da na Ali ya zo kufa ya zauna sunansa abdurrahman ibn maljam abdurrahman dan maljamu yana zaune a kufa yana zaune a kufa kuma kafin wa'adin abin da ya iba ɗin zai zo na kai sai da na ali to kuma sai yake son wata yarinya a garin ta kwanta masa are to a yaki sai da na ali ya kai baban yarinyar aye tana kulle da wannan abin da ali ya mahaifinta to yi ne ya ce yana so zai aure ta sai ce ni aure na ba za ka iya biyan sadakin ba in ji yarinyar to me tsadan sadakin na ke ce shi sadakin ka in dai za ka yi ali bin abi dalib shi ne sadakin ta ya ce kawai dama abin da ya kawo shi kenan abin da ya kawo shi ya zauna garin nan lokaci date time yake jira ga abin da aka yi shi ko annabi wata rai yana ganin sai da na ali ya gaya masa ya ce sai da na ali ya ce ran da za a sare ka ta nan ya ce za a ma sara ta nan sai gemun ka ya jiƙe da jini nan ma gemun ka sai ka jiƙe da jini kai fa'anta ya kake a wannan lokacin yace ko hakan ya faru da kai na gaya ma ne kafin ya faru da annabi yace tanan za a sare ka nan zai jike dama annabi ya gaya masa wannan sananne ne daga Allah shi wancan zai zama sila sai sai da Ali ibn Abi Dalib yana kufa ana gadon sa wata rana ya fito waje yana fitowa sai ga mutane suna gadon yace kan me kuke nan suka ce gadon ka ake akan me makiya yace ah ai Allah baya abu a ƙasa sai a sama ya zartar shi in kaga abu ya faru a ƙasa a sama aka zartar in ya zartar a sama na ƙasa bai sai a hana baya ku ku daina gadi na daga yau yace ku tafi ba mu gudu Abdurrahman dan Malgamu ya auri wannan yarinya da wannan alƙawari da lokaci yayi zai je kai sai da na Ali ya je kwanta da yarinya yace to nan gaba na kwanta da ke me kike jira sadaki yace to ki jira da dare sai da nani da asuba ya fito sallah hayya la sala hayya la sala bai an kara ba sai sara sai sara sai sara sai kururuwa ya dauke gari fa an kai sai da nani ba wai da yaki ba yadda aka yi sai da Umar haka aka yi masa da aka je aka nemo wanda ya kai yi Abdurrahman dan Maljamun a kama kawai gaban sai da nani sai da nani ga wanda ya sare ka yace to shikenan ku kyale idan Allah ya tahe ni daga tsarin na tashi tunda ni yawa na san hukuncin da zan masa idan Allah ya karɓe raina ya ga yayan ya ce ku ne wakilai na duk hukuncin da ya zace ku yi masa to baba a bayan ka bayan ka bar duniya waye zai zama halifa ya ce ba wanda na naɗa muku yanda annabi bai bayyana ya ce wani bane idan Allah yana son ku dirhama zai duba wanda ya bi kowa daraja cikin ku sai ya bayar idan an yi wa Allah ba daidai ba sai ya koma kaskantancin cikin ku ya ba don ya azabtar da ku saboda haka ni ba zan ce wani ba Allah ya nada wanda yake so iya abin da sai da ya faɗa amma nasiya da zai wa ƴaƴansa da wasiya duk abin da ya kamata sai da Ali yayi ya gama Allah ya karɓi ran sai da Ali yanzu ka je kabarin sa yana kufa to daga bayan ya rasu aka kama Abdulrahman dan Marjama aka fito da ya kurkuku duk garin Allah ya waya dare ɗaya sai ya sauke Qur'ani mahaddaci ne ɗan sai da na ali suka kamo shi aka yanke hannunsa ɗaya bai daina karanta ƙur'ani ba aka yanke wannan hannun bai daina karanta ƙur'ani ba aka yanke ƙafansa na dama bai daina karanta ƙur'ani ba aka yanke kafansa na hagu bai daina karanta qur'ani ba da aka zaro har yanzu za a yanka sai yake raki a yaya an zaro har yanka za a yanka kake raki yace ai ina ne dai na mutane haka ce kuma kaka yi mai mutan Allah an da ga mai ambatan Allah ne kuma ka kashe mai ambatan Allah aka kama aka yanke har yanzu aka dauka aka jefa ya wuta yana wutsul wutsul ya mutu bayan nan wani bawan Allah ya ga wani tsuntsu wannan tsuntsun yana hak hak hak yana na a wani lardi kullum sai ga ya ya ambaliyo da kan mutum ya fita sai ga kirjin mutum ya fita hakarkarin mutum ya fita hannunsa na dama kafansa na hagu yana tayi zai gudu kuma sai ya haɗe shi da aka tambaya aka ce Abdurrahman dan Marjamu ne mala'ika ne yake azabtar da shi kafin a je lahira annabi yace shaqiyin farko a duniya uddaru wanda ya soki tagur annabi salo shaqi na ƙarshe a duniya shine Abdurrahman dan Marjamu wanda ya kai sayyidina Ali to Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama za mu yi addu'a ko mu je mu sallama baki ai wa annabi salati goma in mun dawo daga sallah sai mu dora ashafar mu a karanci faci a kafa uku godiya ga ubangiji bismillah da qul huwallahu kafa uku godiya kursiyu kafa daya mu karanta sai da na ali bismillah da kulwa kafa bakwai bakwai Allah ya kai masa a dalilinsa kuma Allah ya sa mu ji muna san sa mu ji muna san ahlul baiti kuma ranar gobe kiyama ya sa muna daga cikin cetonsa abinda muka yi na alkhairi kuma Allah ka isar wa sayyidina ali bin abi talib Allah ka haska sa kabarinsa ka daga darajarsa albarkacinsa ya shafe mu bismillah da kulwa gafa bakwai bakwai iyalansa da ahalul baiti gaba daya Allah ka isar musu darajar annabi sallallahu alaihi wasallam a gara fatiha gafa uku dalilin wannan karatu da muka yi Allah muna roƙonka da gingimin da yake faruwa a ƙasar mana Najeriya a dalilin tarihin da muka yi na Sayyidina Ali to Allah muna roƙonka wannan yaƙi da ake so a kurna tsakanin Nijar da Najeriya mu arewacin Nijeriya mu cutu Allah karka bada iko Allah karka yadda shi kuma wanda aka yi masa juyin mulki idan a maida mulkin sa zai zama alkhairi ba zum ta hanyar da ya fi alkhairi Allah amiyar masa idan hakan ba zai zama alkhairi ba to Allah ka bayyana abin da ya fi alkhairi ga mutanen Nijar da mutanen Nijeriya mu arewacin Najeriya Allah mun tuba duk laifin da muka maka Allah mun tuba Allah karka yadda a da jini a kasar mu ka duba mutanen da suke arewacin najeriya mutanenmu na birnin kebbi mutanenmu na sokoto mutanenmu na zamfara a yanzu ma kamar sun mutu suke sun da kullum ki da nafe ma ya kai hisu kuma dawo a ɗora mana wani masifa allah mun tuba mutanenmu na birnin katsina mutanenmu na birnin kano mutanenmu na kaduna mutanen jigawa mutanenmu na yobe da mutanenmu na borno wanda boko haram ma ya addabe su a dawo a ce za a girka yaƙi a ƙasar mu allah mun tuba in dai laifi muka yi ma za a zubar da jini Allah kar a zubar a dubi annabi Muhammadu a ɗaga mana kafa arewacin Najeriya mu zauna lafiya kuma duk inda musulmi yake a faɗin duniya Allah ka bayi tsaro Allah ka bayi kariya wannan boko haram Allah kawo ƙarshensa mun tuba laifi muka yi ma kidnabi da yake faruwa a yammacin ƙasanmu Allah laifi muka yi ma Allah kawo ƙarshensa mu Najeriya ka ba mu tsaro duk musulmin duniya Allah ka bayi kariya bukatunku da namu darajar sayyidina Ali da muka yi bayani to Allah ya biya muku namu bukatun Allah ya biya mana halin da al'umma suke a yau na tsadan abinci da kuma tsananin kuncin rayuwa to Allah mun san laifi muka yi ma mun tuba a darajar sai da na alimin kama kafa da hi a matsayinsa da yake da hi a gurin annabi da yadda annabi yake da hi a matsayin Allah a gurin Allah to Allah ka daga mana kafa wannan hali na tsadan amfanin gona Allah kawo sauƙinsa da gaggawa kuma mutane talaucin da ya addabe su Allah ka nema mana mafita ka satan a keɓe mu ɗan Najeriya muna cikin damuwa Allah dubi annabi halin da muke ciki a fedar yayi tsada gas yayi tsada amfani yayi tsada ga rashin kwabo ga damuna halin da muke muna ta addu'a to Allah ka bamu damuna mai albarka abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka fi ƙarfinsa ka share mana hawaye saboda san da muke wa annabi Muhammadu kuma bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana kuma ƙasar mu ta zauna lafiya duk wani fitina da Yahudu da Nasara suke so su kitsa Nigeria daga fitina ya zo ya faɗa mana ko Afirka ko Nigeria to Allah karka yadda duk niyyar da suka kulla na hirri Allah ka wargaje shi shugaban ƙasar mu kuma Allah ka ganar da shi wannan niyya da yake cewa sai an ji an yi yaƙi Allah ka fahimtar da shi ya fita daga wannan batu ya dawo abin da ya dame mu ya juya da makaman da aka siya da jiragen saman da aka siya a dawo koma a kula da bandits a koma a kula da kidnapping a koma a kula da boko haram abin da ya dame mu na cikin gida a dawo a yi maganin sa ba mu fito waje cikin gida da yunwa kuma muna neman abin da ya fi karfin mu ba Allah ka juyo da hankalinsu da sanatocin Najeriya da rarrab din Najeriya da manyan ƙasar nan su dawo su yi maganin bandits su dawo su yi maganin boko haram kuma su dawo su ga tattalin arzikin Najeriya yadda ya ruhi ake bin mu bashi a haɓaka ƙasar mu darajar Najeriya ya dawo ka taimake mu ya Allah ka dubi sai da na Ali matsayin sa da yake da gun annabi ka dubi annabi da matsayin sa da yake da gun Allah ka biya mana bukatun alfarman annabi Muhammadu abin da ya bi karfin mu Allah kai mana magani Allahumma inni as'aluka bi anna shay'an ka anta la ilaha illa anta ahadu samad lam yalid wa lam yulad يا الله يا رحمن يا رحيم ملك الداخلين يا ذي الجلال والإكرام يا بديع السميع يا كافي يا رؤوف يا شاكر الله يا وائل يا غفور يا حليم يا غفر يا باسط يا حي يا قيوم قدوس يا سلام يا مؤمن يا مؤمن عزيز يا جبار يا مدبر يا كريم يا بار يا سر حياة الوجود جنات نور النقي ونور النبي ربنا ورب الملائكة والروح تقبل منا إنك أنت السميع والعليم الغفور تجمعني فدعني مال ولا أنا باقي